alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau juma'a shida ga watan zulƙida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai da ashirin da shida ga watan jun miladiya dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da sauraron fassarar diwanin maulan musa ibn baidati sheikh ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu a cikin izin iksiru sa'adati himadi sayyidu sa'adati sallallahu alaihi wasallam izu na biyu a cikin diwanin maulan musa ibn faidati sheikh ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu muna cikin harful aini a barkun bada na hawal marabi ma'u shehu yana fassara mana baiti na takwas wa akramihim nafsan wasu kiran wa nisbatan malam muhammad tuhami zai ja mana karatun diwani malam muhammad bashir yusuf zai ja mana bakin diwani shehimu sheikh ibrahim mansur imam kaduna zai mana fassara akramakumullahu bismillah
لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله يا الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله وأكرامهم نفسا وسحرا ونسبة وعلما وآدابا وأتقى وأخشوا لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله فقد كان خير الخلق فخما مفخما وزهيبة والمشي فيه تقلع لا إله إلا الله الله يا الله لا إله إلا الله الله الله وأصحاب لون أدرج العين تزدري بعيني مها عند الخليلات ترتعون لا إله إلا الله الله يا الله لا إله إلا الله الله الله وجال عين آداب الشبر واسعون جبين رسول الله والخلق أوسع أزجوا وأبنى وجهه لا مدور ولياته كالسم وصدر موسع لا إله إلا الله الله الله يا الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مساهبة الأيقاظ والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائد إلى طاعة مولاه بما وآمن اللين والإجلاز وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتنوا بالعلم تعلما وتعليما حتى كسر فيهم العلماء والحفاظ أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته muna nan a cikin diwanin nan mai suna nuzhatul asma'i wal afkar fi madihil amin wa ma'anil muhtar sallallahu alaihi wasallam muna cikin izu na biyu shine iksirus sa'adat fi madi sayyidus sadat muna cikin harful ain wanda ya tattaro asirai guda uku an-nasru wal yaq- al-aunu wan nasru wal yaqin shine abarqum badana hawal marabi'i yal ma'u نعم a barkun bada na hawal marabi'i yalma'u to muna nan shehu radiyallahu anhu yana ta gaya mana cewa walƙiya ce ta sa shi kuka walƙiya walƙiya wannan da take bugawa a sama ita ta sa shi kuka da ya yi kuka kuma ya ƙare sai ya roƙi Allah ya ce to Allah bayan walƙiyan nan ruwan da zai zuba a zuba shi a madina duka ƙasar madina ta shanye shi tas aka ce dan me shehu ya ce a inna ha mahaddu rihalin fi harkiya yurqa'u nan ne masaukar sirada a nan ake ɗinke barakata a nan ake yafe kurakurai da laifuka walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadullaha tawwabar rahima to shine fa ya shiga bayani ya shiga bayani da ya zo sai ce wa akramihim nafsan wa sihran wa nisbatan wa ilman wa adaban wa atqa wa akshaw ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa akramihim nafsan shine mafi girman rayukan halitta baki daya ran annabi ya fi ran kowa falam ya ati ruhun mislu ruhi muhammadin babu wani rai da ya taba zuwa irin ran annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka yafi kowa yanayin annabi ba yanayin mu bane ya faɗi inni lastu ka hayatikum inni lastu ka mislikum innama ana basharun mislukum amma yuha ilayya to wanda ya ce annabi mutum ne gaggawa eh mun ji innama ana basharun mislukum kai ma yuha ilayka to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mutum bane kamar kowa sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu yace man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu duk wanda ya ga annabi ba zata sai wata makyarketa ta kama shi amma wanda ya hurɗa da annabi suka yi mu'amala da shi har ya san shi a habbahu wallahi sai ya so shi صلى الله عليه وسلم duk wanda zai baka labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce maka kafin na ganshi ban taba ganin irinsa ba bayan na ganshi ban ƙara ganin irin shi ba.
نعم
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya za a yi kaga irin shi ba sai akwai ba fa hamar fardun jawharul lan yuqassama saboda haka annabi ya fi kowa iyayen annabi sun fi iyayen kowa wa taqallubaka fis sajidina wa taqallubaka fis sajidina duk jujjuya wadda kake yi kana jujjuya ne a cikin tsatsan mazaje tsarkaka ana saka ka cikin mahaifar mata tsarkaka lam tazal fi dama'iril kaunu tuktaru lakal ummahatu wal aba'u sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah bai taɓa saka shi a cikin ƙazanta ba don innamal mushrikuna najasu mushrikai maguza ƙazanta ne Allah ya ɗauki tsarkin tsarki hasken haske ya saka a cikin ƙazanta a a, ba Allah ba. Allah bai yi haka. annabi shine tsarkin kai shine tsarkin Allah in kana neman tsarkin Allah Muhammadur Rasulullah in kana neman hasken Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi sallama wanda Allah ce an gaisa da shi da ni aka gaisa in an masa cappa ni aka yi wa cappa ya yi jifa Allah ya ce ni na yi to yanzu wannan ne Allah zai ɗauka ya sa a cikin maguza innamal mushrikuna najasun kaga ba zai yiwu ba kenan sannan ko matan annabi sun fi matan kowa ya nisa annabi'i lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaitunna ya'yan annabi sun fi ya'yan kowa inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yudahhirakum tadhira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sa yafi zamanin kowa zamanu rasulillahi khairu zamani wa daibatu khairul khalqi khairu makani saboda haka shine akramihim nafsan annabi ya fi wato wato a a girman rayukan halitta wa aka shine mafi girman rayukan halitta annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim laqad ja'akum rasulun min anfusikum a wata riwaya min anfasikum min anfasikum ay yani min ashrafikum manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine akramul khalqi nafsan wasiran annabi ya fi kowa girman surkunta ba wanda zaka auri diyarsa ka san ka auri diyar babba kamar diyar annabi babu wanda zai auri diyarka ka san babba ya auri diyarka kamar annabi ya aure ta in ka shiga gidansa kai daraja in ya shiga gidanka kai daraja sallallahu alaihi wasallam shine wasihiran ya fi kowa girman surkunta wani batan ya fi kowa girman dangane iyayensa sun fi iyayen kowa ‘ya'yansa sun fi ‘ya'yan kowa abokansa sun fi abokan kowa wa ilman sannan annabi ya fi kowa ilimi shine mafi girman ilimin halitta ya faɗi wa a'lamukum billahi ana wa a'lamukum billahi ana mafi sanin ku da Allah ni ne ni ne annabi ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa sanin hukuncin Allah hakika sanin Allah shari'a sanin hukuncin Allah wanda ya san shari'a zalla bai san hakika ba to ya san hukunce hukuncen Allah amma bai san mai hukuncin ba wanda ya san hakika zalla bai san shari'a ba ya san mai hukunci bai san hukuncin ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa ah, wanda bai ba mutane haƙƙinsu ba bai ba Allah haƙƙinsa ba saboda haka ba wa halitta haƙƙinsu kula da shari'a ba wa Allah haƙƙinsa kula da hakika ya zama ka san Allah ka san hukuncin Allah sanin dokan Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya fi kowa sanin zatin Allah wa adaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin ladabi ya fi kowa sanin ladabi ladabi shine daidaitawa tsakanin kunci da yalwa al-i'tidalu bainal qabdi wal basti والإعتدال بين الجنا والفقر والإعتدال بين آه الخوف والرجاء بين الخوف والرجاء daidaitawa tsakanin kunci da yalwa da daidaita tsakanin wadata da talauci da daidaita tsakanin buwaya da kaskanci da daidaita tsakanin tsoro da kwaɗayi manzo Allah kenan idan ka ga mutum in shari'a ta yi wa bawa yawa to za ka ga tsoron allansa ya yi yawa idan hakika ta yi wa bawa yawa za ka ga raja'insa ya yi yawa shi yasa ba a so shari'a ta rabu da hakika saboda haufi da raja'i ba sa rabuwa idan shari'ar ka ta rinjaye hakikar ka to in ba ya hankali ba za ka zama fasiki idan hakikar ka ta rinjaye shari'ar kan ba ya hankali ba za ka zama zindiki wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa so to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine akramul khalqi adaban ya fi dukkan halittar Allah girman ladabi daidaita tsakanin tsoro da kwadayi tsoron Allah annabi bai rinjayi kwadayin sa ba kwadayin rahamar sa bai rinjayi tsoron da yawa mutane su suke zuwa wuta da kansu su fada tsabar tsoro ma sai su ji kamar an ce ku je sai kawai su je sai su afka da yawa mutane kwaɗayen rahamar su ke sa su shiga aljanna saboda tsabar kwaɗayen rahamar zai kamar ku shiga sai su shige aljanna kawai amma fadan Allah sai an haɗa biyun duk wanda kaga ya je maqadi sirkin inda malikin muqtadirin ar-rahman sai ya haɗa bainal khawfi war raja wa baina al-qabd wal basdi wa bainal izzi waz zulli sai ya haɗa wannan to annabi ya haɗa su baki da saboda haka kar bawa ya yadda kaufinsa ya rinjaye raja'insa sai ya zama ya yanke kauna daga rahamar Allah idan kuma raja'in ka yarin jayi khawfi sai ya zama ka amincewa makarin Allah kuma Allah ya hana me yace ne wala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasiruna saboda haka duk wanda yace wai shi shi na Allah ne shi kaza zai yi abin da ya ga dama ya amincewa makarin Allah ya zama daga cikin azzalumai to annabi sallallahu alaihi wasallama ya daidaita wani wai yaya annabi ba zai zama haka ba malamin sa Allah ne wanda Allah ya karantar da shi ya ladabtar da shi yaya kuma addabani rabbi fa ahsana ta'dibi summa amarani bi makarimil akhlaqi wa qala khudh al afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilina ubangiji shine ya ladabtar da ni kuma ya kyautata mini ladabi sannan ya umarce ni da yin aikata manya-manyan ɗabi'u ya ce da ni ka riƙi haƙuri ka riƙi yafiya kai umarni da kyakkyawan aiki ka kawar da kai daga barin jahilai ka riƙi afuwa haƙ- yafiya kai umarni da kyakkyawan aiki ka kawar da kai daga barin jahilai ya ishe ka a cikin sha'anin ladabi annabi ɗabi'arsa ƙur'ani ka san kuma ma farraɗna fil kitab min shay to an tambayi sai da Aisha ma khulqu rasulillah tace kana khulquhul qur'an shine maulan mushi Ibrahim kaula radiyallahu anhu yake cewa wa addabahu isayyara zikra khulquhu wa shaffa'ahu fil khalqi rabbul malaiki
وعدابه عز سيارة خلقه وشفعه في الخلق رب الملائكة وعدبه إذ سير الذكر خلقه وشفعه في الخلق رب الملائكة وعدبه إذ سير الذكر خلقه وشفعه في الخلق رب الملائكة وأدبه إذ سير الذكر خلقه وشفعه في الخلق رب الملائكة الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله la الله la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la الله الله الله La la la la la la la la la la la la la la la Na'am, to annabi sallallahu Alaihi wasallama ya fi kowa girman rai, ya fi kowa girman surkunta, ya fi kowa girman dangane, ya fi kowa girman ladabi. Na'am, وأزكى sannan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fi kowa tsoron Allah shine atqal wujud. Duk wanda ka ji an ce ya zama gausi, to a lokacin a zamanin shine atqal wujudi. Inna akramakum indallahi atqakum. shine gausi ke attikal wujud wato ma'ana shine khalifan manzo Allah ya gaji manzo Allah wurin tsoron Allah ya gaji manzo Allah wurin ɗabi'a ya gaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurin ladabi kaji ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine atqal wujud ya zo cikin sahihul bukhari a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana atqakum lillah ana atqakum lillah ni ne mafi tsoron Allahnku a wata riwaya fa ana atqa waladi adama wala fakh fa ana atqa waladi adama wa akramahum ala Allahi wala fakh wata riwaya kenan ni ne mafi tsoron Allahn yan adam kuma ni ne mafi girman su bisa Allah ba alfahari ba ai yayi gaskiya inna akramakum indallahi atqakum aka ce wane ne akramu khalqillahi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine atqa waladi adamu wa akramahum ala Allah mafi tsoron Allah ƴaƴan adamu mafi girman su bisa Allah mutane suna fin juna ne da tsoron Allah ba da ahsabu ko ansabu ba ahsabu dukiya a dukiya ilimi mulki shi ake kira ahsab dukiya mai yawa mulki kasaitacce ilimi mai gwabi shi kuma dangane iyaye kakanni ko yaya shi ake kira ansabu to wanda yake neman girman duniya da lahira da kuma matsayi da martaba da daraja a wurin Allah to ya ji tsoron Allah in ya ji tsoron Allah to shikenan sai abin da yake nema sai ya samu domin annabi ya ce man sarrahu an yakuna akraman nasi falyattaqillaha duk wanda yake so ya zama ya fi kowa girma a cikin mutane ya tsoraci Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ranan fato makka yana huduba ya- yana huduba yana kan taguwarsa bayan ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala yayi yabo yayi kirari ga Allah da abin da ya dace da zatin Allah sai ya ce ayyuhan nas bayan ya gama koro bayanan sai ya ce annasu rajulan rajulun barrun taqiyun karimun ala Allah wa rajulun fajirun shaqiyun hayyinun ala Allah ya ce ya ku mutane ku sani mutane fa sun kasu biyu ne mutane sun kasu biyu ne kaso na farko za ka samu mutum mai biyayya ga Allah kuma mai tsoron Allah mai girma bisa Allah mai girma a wurin Allah ya ba Allah ya ji tsoron Allah Allah ya girmama shi mutum na biyu kuwa shine mutumin da yake fajiri baya bin Allah baya bauta masa shaqiyun matsiyaci hayyinun wulakantacce alallahi a wurin Allah to wannan shine idan mutum yana neman girma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala to abinda zai bashi girman shine tsoron Allah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla yaqul ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum yace ya ku mutane ku sani inna khalaqnakum cewa mu mun halicce ku min zakarin wa unsa daga namiji da mace waje annakum shu'uban muka sanya kuma kurdai wa qaba'ila da dangogi li ta'arafu dan ku gane juna ba wai mun yi bane dan kawai mu yi waɗannan farare su yi wa baƙaƙe alfari ko kuma mu yi waɗansu larabawa su yi wa baibaye alfari a la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li aswadin ala ahmarin illa bi taqwa babu falala ga balarabe bisa baubawa wala ga baki bisa ja sai da tsoron Allah to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to mun halicce ku daga namiji da mace muka sanya kuma kurdai da dangogi domin in ka gaba haushe ka gane yaranka ne in ka ga bayarabe in bayarabe ga bayarabe gane yaransa ne idan ba barbare ya gaba barbare ya gane yaransa ne in ba fulatani ya gaba fulatani ya gane yaransa ne in ba turi ya gaba turi ya gane yaransa ne in ba larabe ya gaba larabe ya gane yaransa ne in ba dagombe ya gaba dagombe ya gane yaransa ne in ba mushi ya gaba mushi ya gane yaransa ne idan ba zamar me ya gaba zamar me ya gane yaransa ne idan ba walfi ya ga walfu ba walfi ya gane yaransa ne amma ba yi bane dan wayo wani ya foni wani ya foni a inna akramakum indallahi atqakum la fadla li arabiyyin ala ajami wala li aswadin ala amar illa bittaqwa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi wannan to bayan ya kare sai ce aku raban kowane bawa a wurin Allah tabaraka lama shine akshaul khalqi domin ko shine malamin malamai inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama'u inna ma yaksha Allah min ibadi ulama kadai dai masu tsoron Allah a cikin bayinsa su ne malamai malamai su ne suke tsoron Allah su ne suke girmama Allah to annabi kuma shine malaminsu ya ba zai fi su wato tsoron Allah ba ya faɗa da kansa ma a hadisi yana cewa wai wallahi inni la'alamukum billahi wa ashaddukum lahu khashya wallahi na rantse da Allah ni ne mafi iliminku na fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsananin tsoron Allah in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda iliminsa ya karu to tsoron Allahnsa zai karu in kaga ilimin mutum yana karuwa kuma tsoron Allahnsa yana raguwa to ba ilimi bane na Allah ilimi yana karuwa tsoron Allah yana karuwa wato ilimin sanin Allah shi ake kira al-ma'rifatu billahi shine yake amintar da ma'abocin shi daga keta alfarma Allah shi yake hana bawa keta alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya dinga jin kunya kaga ana akkasa abubuwan yanzu sai a zo a kirkiri wasu yara a dinga ba su kuɗi ko a dinga ba su umarni su zo su dinga yin wasu abubuwa ce ba za su yi sallah ba ba za su yi azumi ba ba za su yi kaza ba su zagi annabi su zagi Allah su zagi Qur'ani su zagi wai duk wai dan a bata harkar masana Allah ne sai a yi ta surutai a ce hakika a ce hakika a ce hakika a ce kaza kaza kaza kaza kaza maganganu in ba wanda ke da zurfin tunani da hankali ba ya kai kaifafa gani sai ya je afka cikin abin da su suke faɗi din waɗannan yaran duk da ake gani ba abin da ya haɗa shehu tijjani da su radiyallahu anhu ba abin da ya haɗa shehu ibrahim da su wasu 'yan dabaru ne kamar yadda aka yi dabaru a cikin izala aka kirkiri boko haram haka aka yi dabaru cikin bangaren ɗarika aka kirkiri 'yan hakika shi ne dalili abin da ya hana abin ya gyaru kawai saboda wasu dalilai ne amma in ba haka ba kana shiga facebook za ka gane ma me ya abin ma ya dosa ne kawai daga nan za ka ji zuciyarka ta huta daga wani abubuwan to amma allah ya kiyaye allah ya kiyaye saboda haka manzo allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine mafi girman wato mafi tsoron Allahn halitta ya faɗa da kansa yana cewa ana a'arifukum billahi wa akshakum minhu ana a'arifukum billahi wa akshakum minhu ni ne mafi sanin Allahnku sannan ni ne mafi tsoron Allahnku na fi kowa tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shine attiqa fi zatillahi al attiqa fi zatillahi al aksha fi ibadatillahi na'am
فقد كان خير الخلق hakika shehu radiyallahu ta'ala anhu arbahu annabi amin yace fiyayyen halitta ya kasance فخما mutum ne mai girma مفخما kuma mutum ne wanda yake abin girmamawa fakhman mai girma a ido mufakhaman abin girmamawa a zuciya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وذو هيبة kuma gashi ma abocin kwarjini haƙi wata rana wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce shikenan sai wani mutum ya ganshi ya kura mar ido wato manzo Allah yayi wani irin zama ne wani zama yake yi. in mutum ya kalli zaman ya san a gaban Allah yake to idan annabi yayi wannan zaman baka taba ganin zaman ba ran da kai ido biyu da shi sai gaban ka ya faɗi ka ci ras wani irin zama yake yi idan yana munajati da Allah to wannan zaman in mutum bai da karfin rai ma zai iya mutuwa in ya gani wallahi mutum zai iya mutuwa irin zaman da annabi ke yi a gaban Allah eh, wato abin ba ya musaltuwa to wata rana annabi ya yi wannan zaman wani mutum kawai sai ya zo ya dan leko ba sai ya ga annabi ba sai ya makirkita ta kama shi ya dinga kaduwa shikenan sai wani ya gani sai ya ga annabi ya ce ga wani mutum nan ka firgita shi ganin ka ya razana sai annabi ya ce masa hawwin alaika fa inna ma ana ibn imra'atin min quraishin kanat ta'kulul qadid hawwin alaika bawon Allah sauƙaƙa wa kanka fa inna ma ana ah, fa inna ma ana ibn imra'atin ni dan wata mata ce min quraishin daga quraishawa kanat ta'kulul qadid tana cin kilishi wai duk dan mutumin ya natsu akwai wata mata ana kiranta kailatu yar mukhrimatu ta ce wato ran da na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana zaune cikin kushu'i yana zaune cikin kushu'i da ganinsa kasan a gaban Allah yake sai wata irin makyarketa ta kama ni na ji wani irin tsoro sai wani mutum ya ce ya rasulallah or ittal miskina ka tsorata baiwar Allah da- b- almajira ka tsorata baiwar Allah almajira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waiwaiwa kai du ya ce ya miskina alaiki sakina ya miskina alaiki sakina ya ke baiwar Allah ki samu natsuwa ina miki umarni da ki samu natsuwa ta ce annabi yana faɗin wannan a zahaballahu ma kana da halafi kalbi minar ru'ub annabi yana faɗa duk abin da nake ji na tsoro kawai sai na ji ya zara kayan shi ya fita to haka nan wato abi mas'udul badari abi mas'udul badari yana dukan wani yaransa kuma kaman bawansa bawan yayi laifi duka yake duka yake du- da bulala fa yana dukansa yana dukansa kawai sai ya ji wata murya daga bayansa ilam aba mas'ud ilam ilam aba mas'ud jimana jimana aba mas'ud jimana jimana bai gane waye ba saboda yayi fushi kowai ga bai ba duka yake kawai annabi kuma ya to yana ilam ya aba mas'ud bai ji ba bai waiga ba saboda yayi tsananin fushi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bakinsa yake faɗa ya ce falan mara aituhu sallallahu alaihi wasallama wa ƙa sauɗu min yadi min haibatihi wallahi da ne ido biyu da shi ne tozali da shi wallahi bulalar faɗuwa ta yi a hannuna saboda kwarjinin shi bulalar faɗuwa ta yi a hannuna saboda kwarjininsa sai ya ce wallahi ya rasulallahi la adribu gulaman li ba'daha abada tun kama annabi ya magana ba tun da ya ga annabi bulala ta faɗi sai ya ce wallahi wallahi ya rasulallahi karkace komai wallahi ba zan ƙara dukan wani ba har in mutu har abada ba zan ƙara dukan wani ba har in mutu manzo Allah ya ce in kai haka ka kyauta shikenan sai annabi ya wuce ya rabu da shi saboda haka kwarjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake mawaki yana cewa wai law lam takun fihi ayatun mubayyinatun lakana manzaruhu yumbika bil khabari wai law lam takun fihi ayatun da annabi bai da wata aya mubayyinatun wadda take bayyananniya bai da wata mu'jiza bai tsaga wata ba bai kira bishiya ba bai abubuwa ga sunan bai fidda ruwa daga yatsu ba da sauransu bai tafi isra'i da miraji ba bai sauko da alkur'ani ba bai yi abubuwa ba dai to lakana manzaruhu wallahi da kwarjinin fuskar kayyum bi ka bil khabar ya baka labarin ko shi waye kwarjinin fuskarsa kawai zai baka labari cewa wannan ba ordinary mutum ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam bara ibn azib Allah ya kara mar yadda yana cewa hakika na kasance nakan aji tambaya a zuciyata sai ta shekara biyu ina so in wa annabi amma da nazo sai in manta saboda kwarjinin shi ina so in mai tambaya da zan aje tambayi in tsara ta ina zuwa wurinsa da na gan shi sai in manta kwarjininsa ya mantar da ni sai tambaya sai ta shekara biyu a zuciyata laqad kana khairul khalqi abhara tal'atan min al-badr bal min shamsihi huwa alhabu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance fakhman ai aziman fi suduril khalqi mai girma ne a cikin zukatan halitta mufakhaman ai mu'azzaman fi uyunihim mai girma ne a idanuwansu wato da mai gani da makaho duka in annabi ya zuri sai sun gane shi idan kai kana gani da ido to idan ka ga annabi za ka ji idan ya cika ba zai iya ganin kowa ba in annabi yana guri ba a ganin kowa shi kadai za a kalla kawai sannan idan kai makaho ne baka gani annabi ya zuri za ka ji zuciyarka ta cika da shi baka ƙara tunanin wani in ba shi ba to yana wurin kenan sallallahu alaihi wasallam kuma ko a yanzu ko ana maulidi ko kana salati ko kana wani aiki kana tafakkuri cikin annabi sai ka ji zuciyarka ta cika tab ta cika ta batsi baka tunanin komai in ba shi ba to yana wurin sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka ji zuciyarka ta cika damdam sannan ka ji tunani ya dauke dip shi kurum ka je to ya zo ya zo ba shi hankalinka kawai a lokacin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato wannan bayani da shiwayi faƙad kana khairul khalqi fakhman mufakhaman riwaya ce ta hindubnu abi hala lokacin da al-imamul hasan hasan sibdi ya tambaye shi shi hindubnu abi hala agolan manzan Allah ne agolan sa ne dan sai da khadija ne yayan sai da fadima ne so da kaga zai zama kawun hasan kenan to sun saba sosai shi agola ne a gidan annabi yana iya kurawa annabi ido tsab shi aka ba wannan damar ya kura mar ido tsab ya ɗauke shi hoto kuma ya rubuta kuma ya karanta kuma ya bayani to saboda haka shine sai jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al Hassan sai ya zo wurin wannan kawu nashi sai ya ce masa akhbirni an sifati rasulillah ka bani labarin irin sifan manzo Allah wa ana ashtahi an tasifali li ata'allaka biha wa ana ashtahi an tasifa li shay'an minha li ata'allaka biha wato ni ina kwaɗayin ka sifanta min wani abu daga sifan manzo Allah domin in yi koyi da ita domin in rataye da ita domin in yi laya da ita li ata'allaka biha shi yasa ke laya da abarkun bada a sa a jiki a sa a kaya a sa a gida a sa a ko ina sifofin annabi ana yin laya da su kai ko ba ka ra'ayin laya ka ji karatun mun nan ka koma ka shige in kana da jama'a ko almajirai ko kana da wata aƙida kana jin kunya to ka je ka ɓoye ka je ka nemo ka rubuta ka yi laya ka ɓoye a gidanka ka yi laya da ita to shi hindu na abi hala da ya tashi ba hasan labarin abin da ya nema sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fakhman mufakhaman ya tala'ala wajuhu tala'alu alqamari lailatul badr abin da ya ce masa kenan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance mutum ne mai girma kwarai kuma abin girmamawa fuskarsa tana haske tana walƙiya kamar yadda wata daren goma sha hudu yake haske yake walƙiya da yawa daga cikin sahabbai suna sifanta manzan Allah da wata waɗansu su sifanta shi da rana waɗansu su sifanta shi da walƙiya waɗansu su sifanta shi da haske shi yasa shehu ya ce to ni kuma duka suna tuna min annabi watan yana tuna min ranar tana tuna min wa iza ba a ban ulbadar miltu li zikrihi huwa shamsu illa annahu amma nuruhu ruwan sama ma yana tuna min annabi huwa shamsu illa annahu amma nuruhu huwa gaisu illa annahu dahar qallasa saboda haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwa daban Jabir ibn Samura Jabir dan Samura yana cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyana wa alaihi hullatun hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar fala huwa indi ahsan min al-qamar wata rana na fito da daddare manzo Allah shi ma ashe ya fito da daddare wata ya cika ya batse da haske annabi ya ci kwalliya asin da asin sai na ga wata ya zama biyu ɗaya a sama ɗaya a ƙasa in na kalli sama sai in kalli ƙasa da na haɗa lissafi sai da na tabbatar watan na ƙasan ya fi na saman haske shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am
والمشي في wa zu haibatin kuma gashi ma'abocin kwarjini imam ali yana faɗi man ra'ahu badihatan habahu wa man khaladahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kwarjini ba Allah ta'ala ya daura wa jalala da jamala aure a farfajiyar fuskarsa jalala namiji ne jamala mace ce da suka balaga sai Allah ya ɗaura musu aure a cikin wato zauren fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka tashi haihuwa sai suka haifi yan biyu alhaibatu wal kamalu sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine zaka shi yana cewa jama'ata wajudan haibatan wa jalala wa absartu min za bahajatan wa jamala
جمعت وجودا عيبة وجلالا وأبصرت من ذا بهجة وجمالا جمالك أنس هيبة ومحبة فأنت أتم المرسلين كملا وكلهم هذا المكارم والأولى وما كلمة من هاشم خصالا محمد خير الأنام وسيلتي أباك إلهي ما يفوت مقالا وأنت وحبت البيض والسود فانتحى إليك خديم رام منك منالا وأعنيك خير العالمين وسيلتي منيلي لدى اليوم الرحيدين ولا وأتيامني حبك صرت مجمجما على البر والأجواء روم وصالا فغادرت أوطاني وأهلي وعسرتي أجوب الفلا لم أشكو قط كلالا بكولخا طورا أو بيوف ومرة فارس دار الفاسقين كسالا ببلجيك يوم ثم يوما تجولا لقاهرة أبغي هناك جمالا لعبد المليك القرم قد جئت موهنا وما لندنا أبغي فهب خيالا في بيروت نسينا بالشرق خادما رسول إله العرش وهو تعالى ذكر- ذكر.
لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله na'am والمشي فيه tafiya kuwa a cikin sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama تقلع ciccira ce in kana sifanta annabi ka zo bayanin sifar tafiyarsa to ka ce musu taƙallu'i yake yi ciccira yake yi ma'anan taƙallu'i raf'ur rijili min al'ardi bi quwwatin wa himmatin wa waqarin ko bi himmatin wa quwwatin wa waqarin raf'ur rijli min al'ardi bi himmatin wa quwwatin wa waqarin shine taqallu cire kafa daga ƙasa da himma da ƙarfi da natsuwa ka san ko ba zai yi ba ko inda za ka cire kafar daga ƙasa da himma da ƙarfi ai kaga da rashin natsuwa a ciki amma shi annabi da natsuwa a ciki da himma da ƙarfi da natsuwa kuma ke cire kafarsa ya aje ya cire ya aje ya aje cire sallallahu alaihi wa alihi wasallam tafiyar sa kurum ta isa bawa ya tuna Allah ba irin tafiyar mace ba ba kuma irin tafiyar mara lafiya ba ba kuma irin tafiyar yan daudu ba a tafiyar namiji majibancin ƙarfi ma'abocin ƙarfi da lafiya in ka ga annabi kwata-kwata yanayinsa bai kama da yanayin mata ba bai kama da yanayin mara lafiya ba bai kama da yanayin yan daudu ba ka san za ka ga wani yana tafiya kamar ƙwai ya fashe mai a ciki wani yana tafiya kamar mace mai ciki wani haka za ka ringa ganin mutane to annabi sam yana tafiya da kuzari sosai shi ake kira taƙallu'i shine za ka ji sayyidina ali karramallahu wajahu radiyallahu ta'ala anhu yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza masha taqalla taqallu an ka annama yanhaddu min sabab wa idza iltafata iltafata ma'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya yana tafiya ciccira yake yi kai ka ce yana gangarowa daga kan tudu in yana tafiya idan kuma zai waiwaya ba haka yake yi ba in zai waiwaya dukkan jikinsa ne zai waiwaya sallallahu alaihi wa alihi wasallama hindun abi hala kuma a riwayarsa sallallahu alaihi wasallama khumsanul akmusayin masihul qadamayn yambu anhum alma idza zala zala qal'an idza zala zala qal'an yakhdu takaffiyan wa yamshi hauna zari'ul mishya idza masha ka annama yanhatu min sababin wa idza iltafata iltafata jami'a in annabi yana tafiya ciccira yake yi yana tafiya ciccira yake ko yana tafiya cikin natsuwa cikin natsuwa a hankali yake tafiya amma sahabbai a guje suke bin shi za ka ji abi huraira yana faɗi ko abi huraira ne ko wani cikin sahabbai yana cewa inna lanujihidu anfusana wa innahu lagairu muktarisin mu muna wahalar da kanmu in muna bin shi ko a natsa yake a hankali yake tafiya mu kuma a guje muke bin shi da ya gano sai ya ce ku dinga shiga gaba mala'iku sa take mun baya ku wuce na biyo ku don an bi shi a guje za a bi shi kaga manyan mutane irin sa abakar kuma ana gudu rawani na faduwa kaga bai bai ba to shine manzo Allah ke sa su a gaba idan kuma zai waiwaya da jikinsa duka yake waiwaya ba da kansa kawai ba yazulu taqallu'an wa yakhdu takaffu'an wa yamshi huwaina da'imal bishri dayibu ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu فكن مجيسا لنا يا واحد الأحد يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيع لواقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد المصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آله أصحابه سلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna tare da babban bako kuma mai gida shine saidi Musa dan Maulana Sautul Islam wa Lisanul Faida Sheikh Tahir Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin zamu mika masa yi mana addu'a
da duk tafiyar mutum a soyayya shi kuma ba Allah ba zai yi tafiya irin mashi ba zai shi tafiya irin mashi ba ne radiyallahu ta'ala ga ubangiji kara mata soyayyar su Amin.
Allah ya bar mu da kaunar su Amin.
Allah ya daura mu akan hanyar Amin.
su Allah ya sa mu mutu akan abin da suka mutu akai Amin.
Allah ya raya mu da cikin dalilan tijjaniya Allah ya Amin.
raya mu da zuriyar mu da dalilan tijjaniya Allah ya raya mu ya raya mu akan addinin musulunci subhanallahi la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma da ya saka maka da kai su da ya jawo ka da ya taimake ka da ya taimake ka da ya tsaya ma cikin sha'ani da ya Amin, amin, amin.
tsaya ma cikin lamuran ka da ya Amin, tsaya ma amin.
cikin dukkan Amin, amin, amin. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin.
آمين.
آمين.
Alhamdulillah.